الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تكوز قوة جمال الآخرة hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da 1439 wanda shine ya yi daidai da 16 ko 16 ga watan uku shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda wannan cibiya tana wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wanda babban malami doktor sallabi hafizahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasinmu na arba'in da takwas ko a cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu da ya gabata malam ya yi mana bayani game da sifar yadda ake tasar da kafirai ko ake tashin kafirai a tura su izuwa wuta suna tashi a yanayi yika daban-daban na farko Allah ta'ala yana tara su ya kuma tura su zuwa wuta suna cikin yanayi na matsananciyar kishirwa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wani suƙul mujirimi na ila jahannama wirdan wanda shi kansa wato korar banda kishirwar kuma akwai nuna kaskanci da wulakanci a cikin ainihin wato tun kuɗa ƙeyarsu kamar yadda ake tunkuɗa dabbobi zuwa mashayar ruwansu ba kora ba ce ta natsuwa ko tafiya ta hankali kora su ake ba wai tafiya suke so a yanda suke so ba kamar yadda siyakin ayar ya nuna sannan kuma suna cikin yanayi na matsananciyar kishirwa kamar yadda kuma yanayin ranar da ake a wannan rana mun riga mun sani wato yanayi ne wanda yake mai tsanani sannan Allah ta'ala yana tasassu ya tattara su zuwa wuta a wani irin yanayi shi ma na makanta da kurumta da bebantaka ga masifa ko ta ina ga tashin hankali ko ta ina sannan ga ido ya kyafce baya gani ga kunnuwa sun toshe ba sa ji mutum koda yana son ya yi magana shi ma babu ikon magana a wannan yanayi za su tashi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira a karkashin wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya nuna yanayin da za su tashi za su tashi makafi kurame bebaye sannan kuma za su yi tafiya ne akan fuskokin su maimakon tafiya akan kafafuwa za su tafi zuwa wutar jahannama a haka sannan za su ci gaba da ainihin wato fuskantar kuna a cikin wannan wuta duk lokacin da ta lafa Allah ta'ala ya ce zai ƙara mata tsanani da masifa a kansu Allah ya kiyaye sannan ana tasa su zuwa wutar jahannama akan fuskokinsu wanda ayar da muka karanta ta yi bayani akan haka sannan ana tasassu tare da shaidanunsu suna gurfane akan gwiwoyinsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce fawa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya wannan duk yanayyika ne da halayya iri-iri waɗanda kafirai suke fuskanta a wannan rana to bayan malam ya karantar da mu wannan sannan sai ya shiga da mu gaba ta hudu shi kuma a wannan gaba ya yi bayanin wasu daga cikin halayyar wato masu imani amma waɗanda kuma sun gauraye imanin nasu da saɓon Allah ga jari suna da shi na imani ga tauhidi amma kuma sun gauraye wannan imani da tauhidi nasu da saɓon Allah wayannan rukuni su ne muminai waɗanda sun cakuɗa kyakkyawan aiki da mummuna don haka gashi dai sun zo da babbar sha'ira min sha'iril islam sun zo da wani babban tambari cikin ainihin wato alamomi na musulunci suna ɗauke da wani rukuni babba cikin manya-manyan shika-shikai na musulunci sai dai kash sun fada sakamakon wasu ɓangarori ko wani nau'i na sabo sun fada su ma cikin irin nasu tashin hankalin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci irin azabar waɗannan masu saɓo kuma ambatan wasu ya zo a kan harshen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin wa'inda malam ya faɗa mana a satin da ya wuce su ne allazina la yu'adduna zaka su ne waɗanda suke hana zakka na dukiyoyinsu da Allah maɗaukakin sarki ya ba su tare da suna da masaniyar zakka din nan farilla ce daga cikin farillan musulunci manya rukuni ne shishike ne babba daga cikin manya-manyan shika-shikan musulunci kuma zakkan nan haƙƙi ne haƙƙi ce ita ta dukiya duk wanda bai ba da zakkar dukiyarsa ba to ya sani za a azabtar da shi ranar tashin alkiyama da wannan dukiyar tasa nassoshi daban-daban sun ba da labari akan irin azabar da za a yi musu nau'i biyu na farko za a rikidar da wannan dukiya tasu ko shi wanda ya hana zakar za a rikidar da wannan kudade nasa na gida da na waje da duk dukiyar da ya tara wadda ta cancanci a fitar da haƙƙin Allah na zakka amma mutum ya yi buris da ayoyin Allah ya yi buruz da kiraye-kiraye daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitarwa bisa rudin shaidan da san zuciya to wannan dukiya tasa za a rikidar da ita ta koma wani irin maciji ina jin koda ba a ce yana da wata sufa wadda take dauke da bala'i da masifa da dafi ba shi kansa maciji dai ina ganin ko a nan duniya dai iya na nan duniya dai maciji ba alheri bane to ballantana kuma irin wancan wanda an ba shi wasu sufofi na farko daga cikin sufofinsa an ce akara ne wanda akara kamar yadda muka karanta sun ce shine wanda ba shi da gashi a kansa gashin ya koke saboda masifar dafinsa sannan irin wanda ya ɗauki irin macijin da ya yi shekaru masu tsananin yawa wanda wannan shekarun su ma dafi ya gama tsumuwa a tattare da shi sannan yana da wasu ɗishe-ɗishe baƙaƙe a saman idanuwansa wanda duk waɗannan alamomi ne na ba maciji ba ne irin wanda wa aka saba gani ko aka sani na yau da kullum wani maciji ne na musamman kuma dukiyar mutum ce aka juyar da ita ta zama wannan macijin za a rataya masa wannan macijin a wuyansa kuma macijin zai kama gefen bakinsa ta nan da gefen bakinsa ta nan yana cizonsa yana saransa a ƙarƙashin wannan Allah ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum lalle kan za a ga mutum yayi burus yayi kememe ya ana zakka yana ta tara dukiya yana ta cin dukiyarsa shi a zatansa alkhairi ne a zatansa tunda Allah madaukakin sarki bai nuna masa wata aya ko wata ishara ba a nan duniya ta taɓarɓarewa da lalacewar dukiyar tasa domin akwai wanda Allah maɗaukakin sarki yana nuna musu aya tun anan Allah maɗaukakin sarki wasu kuma yana musu istidiraji wani za ga tun anan Allah ta'ala yakan kwaɓe shi in ya kama hanya ta lalacewa sanadiyar ƙaunar da Allah ta'ala yake masa sai Allah madaukakin sarki ya ladabtar da shi tun anan a nuna masa wata ishara wanda wannan zai zama ya shiga hankalinsa ya shiga ceceyinsa ya gyara wani kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da shi cikin fadin sa nastadirijuhum min haythu la ya'lamun to wannan rataya ta maciji da za a yi wa mutum a wuya shine kaman fassarar wannan aya Allah madaukakin sarki yace bal huwa sharrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirathu samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir lalle abin nan da suka yi rowa da shi na dukiyoyin su to za a rataya musu shi ranar alkiyama kaga sai hadisi ya fassara maka ba wai dukiyar bace za a yi ta zare ko a yi mata kamar igiya kawai a rataya mutum shikenan iya wannan a'a macijin ne kawai za a rikidar da dukiyar ta zama haka a rataya masa kuma ko mutum ya bada haƙƙin Allah na zakka ko ya ki bada haƙƙin Allah na zakka akwai ran da Allah ta'ala zai gaje duniyar nan da duk abin da ke cikinta abu na biyu bala yake cewa idan abin da mutum ya hana na zakkar zinare ne ko azurfa ko kuma abin da ya shafi kuɗi to shi ma za a buɗe wa'annan kuɗaɗe bayan sun riga sun zama bala'i da musiba an sun zama wuta za a shimfiɗa su da su kuma za a dinga ɗora mutum ana gasa wasu sasannin jikinsa ba ya ci ya sha ya ce ba ya yi kumatu kowa yana gani shi sa za a ga guraren da ake ɗanɗana wa mutum azaba da wannan dukiyar tasa ranar alkiyama guri ne da in mutum ya samu kuɗi ya samu wadata yana cin daɗi za a ga wannan guraren suna nunawa kaga akwai kumatu kaga akwai baya kaga akwai kwiko mutum za a ga mutum wani lokaci cikinsa ya kumbura kamar zai haifi yan biyu misali to za a ga duk akwai irin wannan to sai a ɗana a cikin da ya dinga cin kaji yana shan farfesu yana cin kayayyaki iri daban-daban da wannan kudin a ɗana mai a baya wanda ya hau katifar da ba irin ta yasa aka yi mai gado na musamman wannan bayan da ya ɗana kuma su da da an gan shi a ce kai wallahi wannan yana jin daɗi kuma tun sun tattaso to su ma za su dandani kuɗa su shi sa Allah ta'ala ya nuna guraren da za a yi wa azabar gurare ne waɗanda da su ya dinga jin daɗin kuɗin ina fata an gane to Allah madaukakin sarki ya ce da su za a dinga yi masa lalas ainihin wato a goshinsa ko ainihin kumacinsa da baya da kuma gefen ainihin wato cikinsa da haka azaba za ta karaɗe shi ta kowace fuska Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to akwai ayar da muka karanta wannan da kuma hadithin da muka karanta a gurguje satin da ya wuce lokaci yayi zan sake karanto su sai mu ɗora daga inda muka tsaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna kathiran min al ahbar lalle da yawa daga cikin ruhubaniyawa ko daga yawa daga cikin al ahbar والرهبان da ruhubaniyawa la yakuluna amwalan nasu bil batil lalle suna cin dukiyoyin mutane da barna da yawa daga cikin malaman yahudawa da yawa daga cikin fada fada na coci suna cin dukiyoyin mutane wawayen mabiya bil batil da barna waya sudduna kuma su toshe su kange su an sabilillahi ga barin gane addinin Allah da bin tafarkin Allah sai Allah ta'ala a karkashin wannan yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba waɗannan da suke taskace azahaba zinare wal fiddata da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan ainihin zinare da azurfa a cikin tafarkin Allah Allah ya ce fa bashirhum kai musu albishir ba albishir na farin ciki ba bi azabin alim da wata irin azaba wadda take mai radadi yawma yuhma alaiha fi nari jahannam a ranar da za a kona mutum akan wannan dukiyar tasa a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhum a dinga yi musu lalas ana ɗana musu ita a goshinsu ko kumatunsu wa junubuhum da haƙarƙarinsu wa zuhuruhum da bayansu idan mutum ya tsala ihu sai a ce haza ma kanastum li anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka dinga taskacewa kuka dinga ɓoyewa kuka hana haƙƙin Allah fa zuqu ku dandani ma kuntum taknizuna abinda kuka kasance kuna taskacewa wa qad fassara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-aya hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya fa an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min sahibi dhahabin wala fidda babu wani ma'abocin dukiya da ta shafi azurfa ko zinare ko azurfa ko naira ko dala ko pound sterling ko euro ko dukkan wani nau'in takarda na kuɗi da ake amfani da shi la yu'addi minha haqqaha wanda baya ba da haƙƙin wannan dukiya illa idza kana yawmal qiyama face ranar alkiyama suffihat lahu safa'iha min nar za a shimfiɗe masa ita a buɗe ta ta yi faɗi da wato ainihin wato da takaddu za su zama takaddu irin na gidan wuta fa uhumiya alaiha fi nari jahannam a dinga kona shi akan wannan takaddun waɗanda kudadensa ne suka koma takaddun gidan wuta an shimfiɗe su sun yi faɗi wanda dama girman ɗan wuta ba zai shiga bane a irin yadda muke ganin sufofin bayi a yau an ce sai an rubanya halittar mutane fiye da yadda muke tsammani kafin a shigar da su wuta kaga sai an faɗaɗa dukiyar ta yadda zai zamanto shimfiɗar da aka yi masa ta gidan wuta da wannan dukiyar za ta iya ɗaukar jikinsa gaba ɗaya a shimfiɗe shi akan wannan dukiyar da an riga an ƙone ta an rikidar da ita ta zama wuta to da ita za a dinga ƙona shi a cikin wutar jahannama fa kuwa biha jambo a dinga yi masa lalas da wannan dukiyar tasa a ainihin wato kumacinsa wajabinu da jambuhu kai gefensa haka hakarkarinsa wajabinuhu da kuma ainihin wato kumacinsa wa zaharuhu da kuma bayansa kullama baradat duk lokacin da ta ɗallafa ta yi sanyi u'idat lahu sai a sake dawo masa da ita fiye da da ta fi tsanani da bala'i fiye da da fi yaumin a cikin wani irin yini kana miqdaruhu gwargwadon yinin dan ka gane 50 alfa sana yinin daya yana daidai da wato shekara 50 yini daya tak daidai yake da shekara dubu dubu har dubu hamsin yini daya a cikin irin wannan bala'i hatta yi kuda bainal ibad har a yi hukunci tsakanin bayi yana cikin wannan bala'i da masifa da tashin hankali fayara sabilahu sannan daga baya sai ya ga makomarsa imma ilal janna ko dai zuwa aljanna in Allah ta'ala ya ga dama bayan wannan lalas da ɗana masa azaba da aka yi ya ga damar yafe masa daga iyanan sai a tura shi aljanna wa imma ilal nar ko kuma a tura shi zuwa gidan wuta Allah ta'ala ya kiyaye abu na biyu daga cikin laifuffukan da suke sa ko da mutum yana da jari na tauhidi to kuma zai iya ɗanɗana kuɗa ranar tashin alkiyama wani nau'i na azabar Allah ta shafe shi daga ciki akwai zunubun wasu zunubai la yukallimu Allahu ashabaha Allah baya magana da masu irin wannan zunubai din wala yuzakkihim kuma Allah madaukakin sarki ba zai tsarkake su ba ranar alkiyama wa qad rattaba Allahu ta'ala ala kathirin min adh-dhunubi hadha al-iqab hakika ubangiji ta'ala ya jeranta irin wannan ukuba akan da yawa daga cikin zunubai faminha na daga cikin zunuban da Allah ta'ala ya ce duk mai yin su Allah ba zai kula shi ba ba zai yi magana da shi ba ranar alkiyama ba zai tsarkake shi ba qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab lalle waɗannan da suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na daga littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila suke siyar da wato suke siyar da shi thamanan qalilan da wani kuɗi dan kadan suke musanye da shi da wani kuɗi ɗan kaɗan a ba mutum kuɗi ɗan kaɗan ya ba da fatawa ba daidai ba a ba mutum ɗan dan duk abin da mutum za a ba shi komai yawansa a nan duniya Allah ta'ala ya kira shi tsamanin kalilan duk miliyoyin da za a ba mutum ya saki gaskiya a matsayinsa na malami ya ƙi ba da fatawa ta gaskiya ya bi son zuciyar wani mai mulki ko ya bi son zuciyar wani mawadaci ya ki tsayawa ya faɗi hakikanin abin da Allah ta'ala ya sauka a cikin littafi to shi ma zai faɗo cikin wannan aya duk da cewa a karan farko aya tana magana akan yahudu da nasara amma dukkan wanda ya kwaikwayi hali irin nasu zai iya shigowa nan domin su ne sun shahara sun kware sun goge wajen malkwaye gaskiya su daɗaɗa wa mutum don su karɓi kuɗi tunda su dama madiyun ne 'yan duniya ne kawai me za su samu da haka duk irin fatawar da kake so za a iya juya ma a baka ita don kawai ka ba da abin da ake bukata to don hakan aka samu malamai na addini masu irin wannan su ma za su shigo karkashin wannan ga gaskiya ka ga malami kiri da muzu yayi nan gaskiya ta yi nan haka saboda kawai yana tunanin wani kujera da za a bashi ko kai shi maka ko umara da za a bashi ko kuma ainihin wato kuɗi ko mota da za a siya masa da sauransu to sai Allah ta'ala ce lalle waɗannan da suke ɓoye abinda Allah ta'ala ya saukar a madadin su zama halifofin Allah a ban ƙasa su bayyana wa mutane gaskiya su gaya musu abinda Allah ta'ala yake nufi ko suna so ko ba sa so wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama ya bari amma sai ya zamanto an biye wa son zuciya an biye wa dan abin da za a samu na tamanan kalilan to sai Allah ta'ala ya faɗi su ne irin wayanda Allah ta'ala ba zai kula su ba ranar alkiyama kuma ba zai tsarkake su ba daga wannan zunubai nasu lalle sai sun ɗanɗana kuɗa komai imanin su da suka je da shi Allah ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna lalle waɗannan da suke kituman suke ɓoye ma anzalallah abinda Allah ya saukar min alkitab na daga cikin littattafai wa yashtaruna bihi thamanan qalila suke musanya musanyawa da shi a ba su dan kuɗi kaɗan ulaika Allah ta'ala ce waɗannan ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ba abinda suke ci a cikin cikin su sai wuta a zahiri dai za su ga sun sai naman kaji sun sai naman ainihin wato shanu sun ci ainihin shinkafa sun ci kaza sun ci kaza a zahiri gashi kaman kudaden nan da aka ba su wanda sakamakon kin gaskiya da kaucewa gaskiya suka samu wannan kudin a zahiri gashi za ga ana ta ana ta ajiye katan katan din lemo juice juice kala kala suna shiga da shi gida suna durawa a cikin cikin su Allah ya ce ku kuke ganin juice juice amma Allah madaukakin sarki a wajensa ba juice suke durawa ba a cikin cikin su wuta suke durawa ba shinkafa bace wannan da kuke ganin ana shiga da buhuna cuta ce in ji Allah maɗaukakin sarki ma ya akuluna ba komai suke ci ba fi butunihim a cikin cikin su din nan illan nar face wuta wala yukallimuhumullah daga cikin mu'amalar da Allah ta'ala zai yi musu Allah ta'ala ba zai magana da su ba yawmal qiyamati rana alqiyama wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim banda wannan ukuba Allah ta'ala ya ki kula mutum shi ma tashin hankali ne mai zaman kansa Allah ta'ala yakan daga wasu kafa ya yafe musu su ba sa cikin wanda za a tsarkake wannan laifi nasu laifin yayi muni kwarai da gaske sannan kuma tattare da haka suna da azaba mai radadi sai Allah ya sake fito maka da siffar su yace ulaika waɗannan su ne allazi nashtara wad-dalalata bil huda suka musanya suka karɓi bata suka mika shari'a ga gaskiya mutum yana kallo a hannunsa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi ya ba shi sani ya haskaka shi ya sa ya zama haske ya zama fitila a cikin al'umma amma ya zama wa al'umma duhu ula'ika alladhina wayannan sune ishtarawu dalala suka siyi bata bil huda suka mika shiriya musanye suka yi ga shiriya a hannunsu maimakon su yi kokari su rike shiriyar kuma su shiryar da mutane a'a sai suka siyi bata da shiriyar suka mika shiriya aka ba su bata Allah ta'ala ce wal azaba bil magfira sannan suka yi musanyan gafara da azaba maimakon da sun rike shiriyar nan akwai gafara daga Allah a'a sai suka musanya ta da bata wanda wannan batan zai jawo musu azaba wanda da sun rike huda shiriyar shi kuma wannan shiriyar za ta ba su gafara to wal azaba bil magfira ma'ana sun musanya azaba da gafarar Allah Allah ta'ala ya ce fama asbarahum alan nar kai mamakin irin hakurinsu a wuta in ji Allah madaukakin sarki ma'ana duk wannan bayanin da ake yi yanzu su duk sun haƙura wato suna jin cewa jikinsu zai iya ɗaukan wannan azabar ta wuta kai mamakin irin yanda wato asbarahum irin karfin halinsu da taurarewar zuciyarsu akan azabar wuta da Allah ta'ala ya ce walahum azabun alim Allah da kansa ya ce fama asbarahum alan nar mamakin irin yanda sun haƙura sun yadda su dan cikan takwashi yanzu sun yadda su dan hau mota zai ta jaje ta dawo ta tsufa su ajiye ta sun yadda su sa riguna su saki gaskiya duk sun yadda da wannan kai fa ma asbarahum ala nar Allah ya kiyaye mala yace fa man katama duk wanda ya boye min ulama'i hadhihi al-umma na malaman wannan al'umma ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shay'an duk wanda ya ɓoye a matsayinsa na malami ya ɓoye shay'an minal ilmi wani abu na daga ilimi irda'an li hakim dan ya gamsar da gwamnati dan ya gamsar da mahukunta dan ya gamsar da 'yan siyasa aw ta haqiqan li maslahatin shakhsiyya ko kawai dan ya tabbatar wa kansa wata maslaha tasa ta karan kansa aw dalaban li ardin dunyawi ko kuma dan ya dadada wa wani ko kuma dan neman wani abu na duniya ya ɓoye sani ya ɓoye ilimi yana daga cikin abin da yasa aka ce malamai su zamanto suna da sana'o'i shi yasa an ka karanta tarihin magabata za a ga mutum yana da karatu yana da sana'a domin yawanci abin da ke sa mutum ya fada irin wannan zarmiyar da son zuciya za ga rashin sana'a ne mutum ya zauna ya zauna ya zamanto baya wata sana'a sai ilmantarwa ilmantarwa ita kuma ibada ce to ya zamanto shi yasa za ga duk an ka taso a kasar Hausa za ga duk shi yasa malamai suka yawanci malaman mu local wayanda suke na kasa kasa za ga duk suka zama haka su kuma manya manyan duk sai ga mutum baya iya zama sai ya fada cikin gwamnati saboda yawanci ba a taso an rike sana'o'i ba hasali ma akwai fahimtar cewa mutum ba zai karatu ba ya sana'a kamar ba sa haduwa ake gani musamman alaramomin mu za ka ga na gida mutum ma har ce ake hau ya haushi ya haddace qur'ani kuma an ga ya bude kanti to hau ya haushi wa ba a hada qur'ani da qur'ani ba a makishiya to amma yanzu alhamdulillah ana dan samun wayewa da ci gaba za ka ga mutum mahaddacin qur'ani yana da sana'a ko ta koyarwa ko kuma ta ainihin wato sana'a ta, kasuwanci ko wani abu makamancin haka amma da za ga alaran momi kawai shi alaran ma ba wata sana'a da zai shi ya gama mai wahala tun da ya haddace qur'ani akwai wanda na sani ya rasu Allah ya gafarta masa yayarsa ta ta yi kuɗi a lokacin cewa ta ma za a buɗe masa tunda baya son kowace sana'a da an ban magana sai ya fara faɗa ce shi hau ya haushi ne za a ce wata sana'a to da ƙarshe sai aka ce ta ce to tun da ko da yaushe yana zaune takara kawai za a gan shi yana ta yi to sai aka ce za a kawo masa irin roka irin motar nan ta itace a samo yara ga mai faskare nan a dinga kulla in an zo siya sai a dinga bashi kudin kawai shi ya dinga ya zaman to da yana abin nan yace shi fa ba hau bai haushi ba so saboda haka an taso a irin wannan shi sa za a ga yawanci abubuwa na al'adu da malaman suna nan an zo daurin aure ina kudin yanzu wani daurin aure da aka yi ina zaune sai aka ce ina ina kudin liman sai aka ce gashi ina na nema da ada'a ni zai ranar ma na taba jin wannan ina na nema da ada'a shi wakilan ango ya sake karkacewa ya miko shi fa wanda zai daura aure ya ce to ina na mai unguwa shi ma aka zaro shi fa nan farko da aka bayar shi a aljihunsa ya sa sai ya ce to ina na malamai kuma to duk kaga ire-iren waɗannan abubuwan da hanyoyi ne dan adam fa dole fa yana buƙatar ziyara sannan su kuma yawanci al'ummar mu ba su fahimci irin responsibility nauyin da ke kan malamai ba da aka ba su ma kula ba ya malami yake cin abinci kun dai tara mai yara kun ba shi masallaci ya zo ya dinga ja muku sallah sannan kun kun tara masa yara ya dinga karantar da su in an yi mutuwa ya zo ya muku dawa sallah in za a daura aure ya zo ya daura muku aure in an yi suna kawo masa ya hudu ba amma ya malam yake cin abinci ya malam yake kaza ya ila a da malamai da suka suke irin wannan an taso a yanayin al'ummar da ta san kimar ilimi da kuma malanta kila wannan yasa malamai suka kwance su kawai saboda malami ba sai za ga abinci sai dai ya baka da sauransu to amma an ka koma ka karanta tarihin magabata can za ga ba sa zama haka ko ta'alimi ka karanta wannan zaka dinga jin sunayen malaman zaka ji kowa sai a makala masa sana'a kowa za a ambata ma shi sai ka ji an ce wani alhulwani wani ma alawa yake sayarwa malami ne kuma da za ga ban sani ba ko sun kare ko kaso kurmi ka shiga za ga mutum a cikin kantinsa kuma ana daukan karatu in ɗalibai in ɗan kwastoma ya zo ya tashi ya je ko awa nawa zai ku kuma ku yaƙuri wala yana neman abin da zai rufa iyalansa da kansa asiri da haka kuna nan a zaune ya gama cinikinsa ya karbi kudinsa ya sa aljihu ya dawo kuma ku ci gaba da haddasana to rashin wayannan abubuwan ya sa yawanci sai ga son zuciya da fatawoyi na son zuciya da shiga cikin gwamnati dan a san yadda za a rayu da sauran abubuwa makamantan irin wannan to duk wannan yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen shiga malamai cikin irin wannan abubuwan na son zuciya Allah ta'ala ya kiyaye wannan misalai ne muka bayar ba lalle ya zama dukkan waɗannan ne dalilan ba to shi sa malai yake cewa fa man katama min ulama'i hadhihi al-ummati shay'an min al-ilm wanda duk ya koye wani abu na ilimi daga cikin malaman wannan al'umma irda'an li hakimin saboda kokarin yaddar da wani shugaba shine hakim ko saboda ka gamsar da gwamna ko saboda ka faranta wa sarki ko ka faranta wa wani dan majalisa ko wani dan siyasa ko wani mai kuɗi duk yana ciki don haka kawai shi sa ga inda fatawa take amma ya ka koyi saboda ba zai ji daɗi ba abinda kake so a wajensa ba zai bayar ba in ka bashi wannan fatawar wani lokaci ma in ka ba da wata sai a ce ba wadda ta ɗanfi wannan sauki sauki sai mutum ya ɗan ɗaga kai kawai kamar wahayi ake masa eh to kuma akwai sai kuma ya sake baka wani option din in wancan yayi tsauri to bari ya baka wata hanyar so saboda haka sai ya zamanto kawai kamar ilimi ya zama zaɓi sanka to duk lokacin da malami ya zamanto ya ɓoye ilimi ya ƙi fito da shi saboda ya ƙoƙarin gamsar da wani shugaba auta haƙiƙan li maslahatin shaksiya ko kuma don ƙoƙarin tabbatar da wata maslaha ta shaksiya karan kansa shi au ɗalaban li arzin duniya ko don neman wani abin duniya kana mushabihan li ahbar li ahbar wa ruhbanil yahud wan nasara wannan ba shi da maraba kamar su ɗaya da al ahbar wato su malaman yahudawa wa ruhuban da kuma ruhubaniyawa malamai fasto-fasto da fada-fada na coci al-yahudu wan nasara na yahudu da nasara fi katimihim game da ɓoye wasu sifatin rasul sallallahu alaihi wasallam siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana jazaohum hadal jaza domin an ce dalilin saukar waccan ayar shine akan yahudu da nasara da suke ɓoye siffar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kan mutane su gane su cewa shine annabin karshe tunda ba a cikin su ya fito ba to shine sai Allah ta'ala yake ba da labari akan haka da haka sai ya zamanto duk wanda ya ɓoye ilimi to yana kamanceceniya da yahudu da nasara fi katimihim sifatin rasul sallallahu alaihi wasallam wajen boye siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi fa kana jazaohum sai zama sakamakon su hazal jaza irin wannan sakamakon wa an abi hurairah radiyallahu an hadisi ya tabbata daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man su ila an ilmin alimahu duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi da ya sani sun makatamahu sannan ya ɓoye shi uljima yau malkiyamaci za a yi masa linzami ranar alkiyama bilijamin minnar da linzami irin na gidan wuta da aka duk lokacin da ya ga mutum an masa sari ko an sa masa linzami a bakinsa aljaza'u min jinsil amal baki ne yake faɗar gaskiya ko ya ɓoye ya faɗi ƙarya to bakin shine za a carab linzami ne na gidan wuta za ga an jawo mutum da shi a ranar tashin alkiyama wannan alama ce ta malami ne ya ɓoye ilimi ya yi fatawa ta san zuciya ga gaskiya ya ɓoye ta don ya daɗaɗa wa wani ko ya bakanta wa wani don wani lokaci za ga ka ba da abin wani jawabin kayi ne don wani ɗarar ka ɓata wa wani rai ba wai gaskiyar al'amari kenan ba ko kuma kayi don ka daɗaɗa wa wani to kaga ga hadisi yana tabbatar da waccan abinda ainihin wato tafsirin waccan aya yake magana akai cewa lalle in an tambaye ka an ilmin game da wani ilimi matukar ka sani to ka yi gwargwado kai bayani game da abin da ka sani na ilimi kar ka boye boye ilimi wannan al'ada ce ta yahudu da nasara Allah ya kiyaye qala ta'ala ubangiji ta'ala yace innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم rukunin mutane na biyu da Allah ba zai magana da su ba ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai musu kallo na rahama ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi akwai masu rantsuwar ƙarya innal ladina yashtaruna bi lalle waɗannan waɗanda yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim waɗanda suke siya bi ahdillahi da alkawarin Allah wa aimanihim da rantsarantsan su samanan kalila da kuɗi ɗan kaɗan su yi alkawari su yi rantsuwa akan ƙarya su yi wannan rantsarantsan akan ƙarya wato duk mutumin da ya zama yana rantsuwa akan ƙarya shi ma yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama Allah ta'ala yake cewa ula'ika waɗannan da suke su ma akan ɗan kuɗi kaɗan dan da ɓoye ilimin da Allah ya ambata a can da rantsuwa akan ƙarya duk za ka ga saboda san wata maslaha ce ta mutum ko san wani abin duniya to shi sa Allah ta'ala ce waɗannan da suke yin rantsuwa su yi musanya akan ɗan kuɗi kaɗan su yi rantsuwa da Allah akan haka ne kuma ba haka bane su yi rantsuwa da Allah akan ba haka bane wal kuma haka ne saboda me kawai saboda wani abu da za su samu tamanin kalilan wani kuɗi ɗan kaɗan Allah ta'ala ya ce waɗannan la khalaqa lahum fil akhirah ba su da wani rabo a lahira wala yukallimuhumullah Allah ba zai zance da su ba ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba wa yawmal qiyamati rana alqiyama wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba walahum azabun alaihim suna da azaba mai radadi wa hiya laysat khassatan bil yahud wannan ayar ita ma ba ta shafi yahudawa kadai ba domin su ne waɗanda su ma al'adar su ce yin rantsuwa da Allah akan ƙarya wato dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma sai ta bi sawun yahudu da nasara wato sau da kafa har da za a samu ya tabbata a tarihi a yahudawa akwai wanda ya taba shiga ramin damo to a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai an samu wanda ya shiga saboda haka duk in ka duba ɗabi'u marasa kyau da al'ummar musulmi suke yi a yau ga ɗabi'u ne na yahudu da nasara to kaga nan sai ya zama ita kanta wannan ayar asalinta akan yahudu da nasara ne amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ko da yaushe ana yin la'akari da umumin lafaz wato gamayyal gamewar lafazin da ke karkashin aya ba dalilin saukar aya ake takaitawa kai ba da haka shi sa malai yace wannan aya wa hiya laysat khassatan bil yahud ba iya yahudawa kadai ta shafa ba kama tawahhama ba'dhum kamar yanda wasu suke suke fahimtar kuskure wasu suke wahami su fahimci kuskure su ce an yi magana sai wannan aya kan yahuda ake magana wa yadullu ala zalika hadithun kathira hadisai masu tarin yawa suna nuni akan haka cewa ba akan yahudawa kadai wannan aya ke magana ba faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salafatul la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyama akwai wasu rukunin mutane uku Allah ta'ala ba zai kalle su ba ranar alkiyama wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ga su kamar haka riga ce babu wuya rajulun mutum kana lahu fadlu ma da ya kasance yana da raran ruwa bidariki a hanya famana a hubunus sabil ya hana ɗan tafarki wannan akwai alama ta rashin tausayi da rashin imani mutum a matsayinsa na matafi yana da yalwar ruwa ya sha har yana da rizab ga wani ya galabaita matafi yana buƙatar ruwa ya san yana buƙatar ruwa ya hana wannan rashin imani da rashin tausayi da ya nuna Allah ta'ala ba zai kalle shi ba ranar alkiyama ya zamanto kana da ragowar ruwa shine fadlu ma rarar ruwa da kai yanzu baka da bukata ga wani shi kuma yana nema ya shiga wani mawuyacin hali saboda ba ruwa kuma a halin tafiya ba a halin zaman gida ba ballantana a nemi a ɗebo masa famfo ko a ɗebo a rijiya ko a matafiya ne kana da fadlu ma ka cika cikinka kuma kana da wanda zai sha kila ma an jima ka sake bukata da shi amma ranar ruwan da zai shi kuma zai amfani da shi a matsayinsa na matafi ga kuma yana cikin matsanancin hali na bukatar ruwan kai keme mai ka hana shi wannan Allah madaukakin sarki ba zai kalli mai irin wannan al'ada irin wanda yayi wannan ta'ada Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba kuma sai ya dandana masa kuda Allah ya kiyaye wa rajulun da mutumin da baya imaman ya dangwala wa shugaba ƙuri'a la yu bayi uhu illa li duniya ba dan komai dangwala ma ƙuri'a ba ba cancanta ba ce kawai ya sa ma ƙuri'a ne saboda wata wani abu na duniya da yake so an ba shi kuɗi an ce wane za ku yi an ba da kayan aiki an ce ku yi wane an kawo tsari an bayar wannan tsarin kawai mutum ya kalla ya je dangwala kowane irin consequences wannan dangwalawa za ta jawo shi ba ruwansa tunda an bashi yanzu to duk mutumin da ya yi wa shugaba mu baya'a ba dan wannan shugaban ya cancanci mu baya'a ba ba dan wannan shugaba ya yi masa mu baya'a ba ne dan Allah kawai ya yi ne dan duniya fa in a'tahu minha idan ya bashi wani abu na daga duniya radiya sai ya gamsu ya yadda wa in lam yu'tahu minha idan kwa shugaban nan ko da ya hau kan kujera in bai bashi wani abu ba za ka ji shi a kowane gauta za ka ji yana sun tura mota ta bude su da hayaki kuma shi ne kila ya zo aka bashi kuɗi ya shiga ya kamfen ya yi bayani ya faɗi nagarta da kirki da waye na wane kuma shi ne dai an fara gwamnati ya ga ba a kira shi ba ba a bashi wani matsayi ba ba a bashi wani kuɗi ba ba a yi masa komai ba kuma shi zai dawo ya dinga kushe ya dinga zagi ya dinga la'anta da tsinuwa ga wannan wanda a karan farko shi ya zo ya wanke shi kaga halin da muke ciki kenan a yau ko to kaga kenan ashe shi kansa da kake kallon ƙuri'an nan da kake kallon ta tana da haɗari shi yasa dole ka yi wa kanka kiyamun laili kai wa kanka adalci ka taimaki kanka ya zama to duk wanda za ka zaɓa ko a gaban Allah kana da dalilin da ya sa ka zaɓe shi ba ruwanka da wani fatin wane ko fatin wane kawai duk inda nagartacce yake bi shi ka dangwala masa duk inda aka ce wannan kai kasan ba wani zancen kawai wannan nagartacce ne abinda ake bukata na jagoranci qualities of leadership yana da shi yana da amana yana da kaza yana da kaza in kuma duk yan takarar duk kaga cewa duk babu wani wanda ka gamsu ɗari bisa ɗari to duba da wato da babu gara ba daɗi sai ka duba wane ne wanda ko da yake sufofin bai cika su ba amma ya fi ragowa ya zamanto wannan ita ce a ranmu wannan shine dalilin da yasa muke zuwa mu sha rana mu bulayi mu yi zaɓe amma in ya zamanto saɓanin haka to kowa dai yana kallon abubuwan da suke faruwa so saboda haka kaga wannan kaga wato wato wato kaga sai ya shiga sanu azibuhum marratayn kenan anan din tun anan gashi dai kana dandanawa baka jin daɗi to inda iya nan ne ma kawai baka jin daɗi ka kwana a cikin sauro ba kullum kake samun tiri su kwaya mil ba ba kwanciya kake a gurin da ba nan kake so ka kwanta ba ga rayuwa ta yi nauyi abubuwa sun ta'azzara to inda iya wannan consequences din ne ma da sauki to kaji kuma ranar tashin alkiyama kuma ka ji Allah ba zai ma magana ba Allah ba zai tsarkake ka ba kuma ga azaba mai radadi tana jiran mutum ta khasira duniya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin ranan duniya baka ji dadi ba kuma sannan ka je lahira kuma ga wannan tambaya tana nan tana jiran ka to ya kamata alal akalli dai koda ka dan sha wahala a nan ka sa rai ka murmure a can Allah madaukakin sarki ya sa mu fahimta to sai malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya da mutumin da yayi wa shugaba mubaya'a ba komai ne yasa yabi wannan shugaban yayi masa mubaya'a ba sai dan duniya an fahimta har ma ka ji wani yana fitowa yana cewa ai kamar jihadi ne an je jihadi an dawo ba sai rabon ganima ba kawai shikenan an je an dawo jihadi an ji shiru fa in a'tahu minha radiya in ya bashi sai ya shiru haka za a yi ta yi kullum ya ta yaban gwamnati ya fito ya ta faɗar ko da ba daidai bane ya fito ya ta faɗa wa in lam yu'tahu minha in ku shugaban nan komai kirkinsa komai aikin da yake wa al'umma tunda shi bai bashi ba sai ka ji shi ya fito yana suka wannan shugaban shine wa in lam yu'tahu minha sakhid sakhida sai ya fushi ya fito ya ta sharri ya ta kage yana ya rufe wa gwamnati ba dan komai ba karka dauka wa gwamnatin kurakuran da yake faɗa haka din ya kawai ya faɗa ne saboda shi ba bashi ba ورجل أقام سلعته بعد العصر ده متوم ده يتسيد حاجة باين صلى العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت أعطيت بها كذا وكذا إيش والله نيما كذا ده كذا أكبانيش معنى كاغا محل الشاهد كان الرنسوة ده الله أكن كريا wannan shine mahallin shahid din kawo wannan hadithin ba akan mutane ukun ba wannan mutumin na karshe shine yake daidai da ayat da muka karanta mutum ya rantsuwa da Allah ɗan kasuwa ya rantsuwa da Allah akan ƙarya bayan la'asar ma'ana ko da yaushe ko bayan sallar asuba ne ko da rana ne ko da daddare ne kana da kanti kai rantsuwa da Allah akan ƙarya ba daidai bane kuma mutum zai ɗanɗana kuɗarsa a gaban Allah amma musamman bayan la'asar domin akwai hadithin muslim ban manta ba da manzo Allah ce duk wanda ya rantsuwa da Allah akan ƙarya bayan la'asar aikinsa ya rushe wato sallar la'asar nan tana da abubuwa da yawa shi yasa karkai mamaki da Allah ya ce hafizu ala salawat was salatul wusta salatul wusta ba ta cikin as-salawat tana ciki amma Allah ya waro ta da ambato ya nuna ko wani abu tattare da sallar la'asar lokacin sallar la'asar nan yana da muhimmanci to kaji wanda ya rantsuwa da Allah akan hajarsa ya ce wallahi ni ma ban same ta haka ba kuma ƙarya yake in na siyar maka haka ni ma na faɗi kuma ya rantsuwa akan haka to yanzu dai tsaya in gaya maka tsakanina da Allah yanda ni ma kayan da yake a wajena to billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma kaza yake a wajena kuma ƙarya mutum yake bayan sallar la'asar a mutum ya tashi daga aiki Allah ya kiyaye haka yan kasuwa sai a kiyaye shi sa rantsuwar gaba ɗaya a kasuwanci ba ta da fa'ida an fahimta kawai in mutum yana so ya siya in baya so shikenan Allah ta'ala zai kawo maka wani mai siya an fahimta ta wani aka ce aka je shagonsa irin fararen nan ne ko yan china ne ko kuma yan labanan wani ya je wajensa zai saya a tamfa a kwari guda ɗaya zai saya sai ya gaya ma kuɗin kawai ci gaba da lissafe lissafensa sai ce haba mai gida to yana jin hausa shi wannan kwaran ce ka taimaka ka kayi min ragi mana ba ka so gobe in dawo ya ce ko ka dawo ko baka dawo ba ban damu ba kawai ya ci gaba da aikinsa ga gani in ke na kawai cika a tabako na ɗaya na tsaya na ta na gaya ma farashin ta nawa ne yace gaskiyar ta kenan to kuma wai baka so gobe ya yace ko ka dawo ko baka dawo ba ban damu ba ai ba dan kai kadai aka kasa ba kuma ka dawo ba wani sai Allah ya kawo wani kuma da aka ba mu bukatar sai kai rantsuwa akan eh, da Allah akan kada shi yasa malaman fiqh suka ce maka ruhi ne ka ce in gaya ma yanda na siya ka bani ka- ka ka dora mu riba wai saka kawai ka siyo kayan ka ka kasa kaza ne farashin in kaga zaka rage rage in ba zaka rage ba mutum baya so ya tafi saboda a karkashin wannan ainihin wato bari in gaya ma kudin ka dora mun riba a nan yawanci irin wannan rantsuwa take shigowa da aka ba wanda ya sa ka kai rantsuwa to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsayar da haja kayansa na siyarwa ba'da al-asr bayan la'asar fa qala yace da me siye yazo yace wallahi alladhi la ilaha gairu wannan ba rantsuwa bace na rantse da ubangijin da babu wanda ya cancanci a bautata masa sai shi laqad uditu biha kaza wa kaza ni kaina a kaza da kaza aka bani shi ko kuma na siye shi fasaddaqahu rajulun kaga mutum da kamala da babbar riga ma kila ko kuma ka ganshi dattijo kila ma ya salam الله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل shi kuma mutum ya gaskata shi saboda musulmi dai wanda ya san implication ɗin rantsuwa kuma kila ma ga mutum da kamala kila ma gan shi da shekaru wanda wayannan abubuwan duk za su ƙara san maka nutsuwa cewa yanda ya rantsuwan nan ko bai rantsuwa ba za ka yadda ballanta na ya rantse da ka gaskata shi ka yadda ka siya abun a haka to ire-iren waɗannan wannan ayar da su take magana sun makara a hadihil aya bayan manzan Allah ya yi bayanin wannan sai ya karanta wannan ayi ya karanta waɗannan ayoyi innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila na hudu cikin mutanen da ainihin wato koda sun zo da tauhidi amma matukar sun aikata waɗannan ayyuka suna daga cikin waɗanda Allah ta'ala zai musu ainihin wato azaba ranar alkiyama al-gulul shine gulul me ake nufi na gulul huwa al-akhdhu min al-ganimati ala wajhi al-khifya duna ilmi ahadin shine mutum ya dauki wani abu a cikin ganima da aka samu a boye ba tare da kowa ya sani ba mutum an sa an je yaki an samo ganima ba a raba ba ya ga wani abu ya burge shi ko ya ga cikin kayan ganima a ko wata waya ta burge shi dama yana ta sanya sai irin ta kuma gata ya gani cikin kayan ganima kuma gata ya karba zai iya dauki ya sa aljihunsa ba tare da an gani ba wannan shine gulul akwai hadisin kirkira yana nan a cikin ainihin wato ina jin bukhari muslim imamun nawawi ya kawo shi a cikin riyadu salihin kai kirkira yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi ake zuwa jihadi da waye aka je yaki kirkiratu aka kashe shi a wajen yaki sahabbai sun zo suna gaya wa annabi wa'anda suka yi shahada aka ambaci sunan kirkira yace bal huwa finnar yace dan wuta ne saboda wata falmaran ko wata abaya da ya dauka cikin kayan ganima ba a raba ba almundahana kenan a amince maka a baka amana kayan mutane kai san rai shi ne gulul a baya ya ɗauka ko ka ce falmaran cikin kayan ganima ba a raba ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan jihadin da yansa annabi ya ce dan wuta ne Allah ya kiyaye dan haka kaga kenan al-gulul huwa al-akhdhu min al-ganimati ala wajhi al-khifya duna ilmi ahad wa huwa dhanbun يخفى تحته شيء من الطمع والأشرة وقد توعد الله تبارك وتعالى تعالى الغال بالفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وهو ذنب wannan gulul din zunubi ne yukhfa ko yakhfi tahta yukhfa tahtahu shay wanda a karkashin sa an boye wani abu min dama na kwadayi wal'ashira da zalama na nuna rashin dangana rashin haƙuri cikin annabawan da suka gabata tun da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kadai aka shar'anta wa cin ganima amma da al'ummomin da suka gabata ba sa cin ganima in an je yaƙi an gama sai a tattara kayan ganimar alamar Allah ya karɓi jihadin ku shine sai Allah ta'ala ya aiko da wuta kawai ta cinye kayan ganima to akwai wani a cikin annabawa hadisin shi ma yana cikin riyadus salihin an je an yaƙi an tattara kayan ganima kawai shuru shuru ta bata zo ta cinye kayan ganima ba sai wannan annabin ya ce to cikin ku akwai wanda ya gululi akwai wanda ya taba kayan nan kowa ya ce ba shi bane to sai aka ce annabin sai ya ce kowace kabila ta yi layi shugabanta yana gaba kowanne zai zo su yi hannu su gaisa da wannan annabin da aka wanda aka gaisa aka ga hannunsa lafiya lau ya saki hannun annabin annabi ya zara hannunsa ba shi bane shugabannin kenan ana zuwa shugaban wata kabila suna gaisa zai zara hannunsa sai hannunsa ya makale ya ce to a cikin mutanen ka cikin yan kabila ka ne wannan wannan abu ya faru da aka su biyo layi kaga irin abun nan na kara kara kenan ko sai da aka aka biyo layi wannan ya gaisa ya wuce wannan ya gaisa ana zuwa wajen wasu mutane kawai hannunsu suna gaisa sai ya kif ya makale duk wanda hannunsa ya makale sai a ce koma gefe sai da aka gama da su kaf adadin wanda hannunsa ya makale aka ce ku fito da abin da kuka dauka ashe wani katan kai ya kai kansa na zinare suka gami suka dauke wannan katan cuwarren zinare wuta ta cinye kawai suka dauke aka ce su dawo da shi suna ɗauko shi suna jefa kawai ga wuta na ta zo ta ci da aka gulul ba kyau waƙatta wa'ada Allah tabaraka wa ta'ala al hakika ubangiji ta'ala yayi alƙawarin azaba ga wanda yayi gululi bil fadiha ta hanyar kunyata shi yawmal qiyamati rana alqiyama ala ru'usul ashhad a gaban shaidu gaban masu shaidawa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ya ce wa ma kana li nabiyyin bai dace ba ga wani annabi an yaghulla a ce ya ha'inci bai dace ba wannan ba sufar annabawan Allah bane su yi gulul su yi ainihin wato ainihin wato a ha'inci wa man yaghlul duk wanda yayi gululi ya ci bi ma ghalla yawmal qiyama zai zo da wannan abin da yayi ha'inci da shi ranar alkiyama in mutum abin da ya dauka zai zo da shi aka ko me mutum ya dauka zai zo da shi ranar alkiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika wa kowace rai abin da ta tsururuta ta aikata wa hum la yuzlamun Allah ya ce ba za a zalunce su ba ayyati bihi hamilan ala zahrihi wa raqabati ai ma'ana zai zo da wannan abin da ya dauka akan gadan bayansa ko akan kafadarsa mu'azziban ana azabtar da shi bi hamlihi da daukan wannan abin wa thiqalihi da nauyin abin wa mar'uban bi sauti sannan kuma ana mar'uban abin tsawatarwa bi sautihi da sautinsa wa muwabbikan abin zargi bi izhari khiyanatihi da bayyanar da ha'inci da ya ala ru'usul ashhad a gaban shaidu gaban mutane kowa yana kallo mutum ya dauko abin da ya sata ya diba na san zuciya na ainihin wato gulun akai wani ya dauko a gadan baya wani ya dauko ya danganta da kowane irin abu ne a gaban mutane mutum zai zo da wannan abin da ya ha'inci wa qad fassara ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam hadha al-ityan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara irin wannan zuwan lilgululi ga waɗanda suka yi gululi ha'inci fa'azzamahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama abin wa azzama amrahu ya kuma girmama al'amarinsa qala yace la alfiyanna ahadukum yawmal qiyama ala raqabatihi shatun lahu suga ala raqabatihi farasun lahu hamhama يقول يا رسول الله أجثني فأقول لا أملك لك شيئا وقد أبلغتك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alfiyanna ahadukum ay la ajidanna ahadukum bazan taba samun ɗaya daga cikin ku ba yawmal qiyamati ranar alqiyama ala raqabatihi shatun ka wato ya dauko akuya a kafadarsa laha fuga tana ta kuka ɗaya irin na akuya shine suga kasan larabci wato harshe ne mai yalwa duk dabbobin nan kowanne sunanta kukanta yana da suna da larabci to kukan akuya shine suga an fahimta zai zo yana ɗauke da ita kuma kasanta da an ɗan motsa sai wannan kukan za ta dinga yi da aka zai zo ga taron mutane kuma kaga bata saba da yanayin kawai za ta zo yana ɗauke da ita akan kafaɗarsa ala raqabati ainihin wato akan kafaɗarsa ala raqabatihi farasun ko kuma yazo akan kafadarsa yana dauke da doki kada ya ce ka ce kai doki ya zai dauku zai dauku kawai Allah ya kiyaye ka kai wannan laifin amma tsaf mutum zai dauko dokin lahu hamhama dokin yana haniniya shine hamhama shi kuma yaqul mutum da ya ga manzo Allah ya ce ya rasulullah ajisni ya ma'aikin Allah ka cece ni fa aqul manzo Allah ya ce ni kuma fa'akuli sai in ce la amliku laka shay'an ba na iya ba zan iya ko ba na iya mallakar komai na jawo maka amfani ko tunkuɗe maka cuta a wannan ranar wa qad ablagatuk na isa maka da sako ai ni na gama da matsalarka sako na ya ishe ma na ce ka kai son zuciya ka tsaya iya haƙƙinka kar ka shiga cikin amanar da aka baka to tunda ku ka shiga ba wani abu da zan iya amfana maka a yau ba zan iya jawo maka amfani ko in tunkuɗe maka cutarwa ba wa ala raqabatihi ba'irun lahu ruga wani kuma za a ganshi yana ɗauke da raƙumi a kafaɗarsa ya ɗauko raƙumi lahu ruga raƙumin nan shi ma yana kuka irin na raƙuma ya ƙuli shi ma da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a gifni ka cece ni fa sai in ce la amliku laka shay'an ba na iya mallakar komai sabida kai a yau wa kada ablagatuk na riga na isan maka da sako wa ala raqabatihi samitun wani kuma a ɗauke da kafaɗarsa za ga akwai samitun wanda baya magana kuɗi kenan wani kuɗi ya ɗauka wasu wani nerori ya ɗauko wani daloli ne ga ma shi kuma shi ma yayo laftunsu shine samitun suka ce zahabu wa fidda wa ma la ruha fihi duk abin da bashi da rai zai iya shiga cikin summit in kuɗi mutum ya ha'inta ya ɗauka to shi ma zai zo da su fa ya ƙuli ya rasulallah ya gifni ya ce ya ma'aikin Allah agaji taimake ni cece ni ya ma'aikin Allah fa a ƙulu sai in ce la amliku laka shay'an ba na iya mallakar maka komai na amfani ko in tunkuɗe maka wani abu na cutarwa a yau qad ablagtuk na riga na isar maka da sako au ala raqabatihi takhfiqu riqa'a ko kuma mutum kaga a kafadarsa ainihin riqa'a riqa'a wasu sun ce tufafi kila wani ya duka ya sata kila wani shaddoji ya dauka kila wani dila atamfa ko leshi shine riqa'a wato tufafi to shi wa za a ga tufafin nan yana kan kafadarsa yana kadawa iska tana kada shi wasu kuma suka ce takhfiqu riqa almuradu biha ma alaihi min alhuquq almaktubu fi riqa ma'ana irin wato abin da ke wuyansa na haƙoƙin jama'a wanda aka rubuta shi a takarda an rataya masa takardar tana jujjuyawa amma dai an fi rinjayar da kaulin nan na farko cewa tufafi idan yadi ne in shadda ce in ma menene tufafin da ya sata ya yi gululin wannan tufafin to zai zo da shi akan kafaɗarsa takfiqu riqa wannan tufafin wannan yadukan suna karkadawa fa yaqulu ya rasulullahi agithni yace ya maikin Allah ka cece ni fa aqulu la amliku laka shay'an bana iya mallakar komai saboda kai na jawo amfani ko cutarwa ko tun kuɗe cutarwa kad ablagatuk na riga na isar maka da sako to wannan kaji su ma irin wanda ko da mutum ya zo da imani ya zo da kyawawan ayyuka matukar ya aikata wannan aiki na gulul to shi ma akwai barazana a tattare da shi ranar alkiyama Allah ta'ala ya kiyashe mu na hudu almutakabbirun lokaci yayi to to insha Allah sai mu tashi na hudu din masu girman kai kenan Allah ka raba mu da shi eh abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana